so
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
kamance kenan
نعم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم Mm.
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم Mm.
سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض Mm.
أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Mm.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه Mm.
وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin fara tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane wata na Ramadan bayan sallah ta la'asar. gashi da iko Allah za mu soma kamar yadda aka saba, wanda yau shi ne ini na farko a cikin wannan wata mai albarka wata na Ramadan. Muna roƙon Allah yadda Allah nuna muna farkonsa, Allah nuna muna ƙarshensa. Duk alharan da ake samu a cikin wannan wata Allah ka sadar da shi da mu. Duk shari da bala'i wanda kake kawar da bayonka Allah ka kawar da mu a kai. Allah ka sa muna daga cikin wanda an ka ‘yanta cikin wannan wata mai albarka. Allah ka tsare muna wannan kuma ƙasar tamu a albarkacin wannan wata mai albarka wata na Ramadan. Marasa lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah sa lafiya ta kasance jari na bauta gare ka. Allah karɓi ayyukanmu, Allah ka karɓi ayyukanmu, Allah karɓi ayyukanmu. Wanda ya yi daidai da yau mun ce ɗaya ga wata na Ramadan hijira ta shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha ɗaya ga wata na uku miladiya isa da maryam dubu biyu da ashirin da hudu to kamar yadda kuka sani tafsiri wannan na marece bisa gare shi kuma ake ɗorawa tafsiri na dare kenan tafsiri biyu na maza ne na marece da kuma na dare da ake yi tare da cewa akwai tafsirin sahi na mata wanda shi ya gabata watakila shi yasa alaranmu ya bude mu karatu da kira da yake ma mata eh alaranmu ya mishe ku mata la ilaha illallah to Allah ya gyara to yanda muka kwan muna cikin suratul an'ami eh muna cikin suratul an'ami mun kwana daidai aya ta ɗari da bakwai yanzu nan za mu tashi kan aya ta ɗari da takwas Allah ya ce wala ta subbul ladina
ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم mm.
كذلك زينا لكل أمة عملهم mm.
ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Allah ya ci gaba yana karantar da mu wayana ake ji ba ku shi na ta tsaye ba bakin kofa Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kar ku zagi wanda suke bautar wani wanda ba Allah ba idan kun ka zagi abinda suke bauta wanda ba Allah ba Allah ya ce fa yasubbu Allah su in sun sa- sun tashi zagi fa yasubbu Allah sai su zagi Allah adawan akan kiyayya akan adawa bi da ilmi ba akan ilmi ba wannan aya Allah ya hane mummune masu imani su zagi abinda ake bauta wanda ba Allah ba. Misali masu bautar gumaka ku ba su da gumakansu, masu bautar wani abu wanda ba Allah ba ku bar shi- ku bar tun da abinsu. Saboda idan kun zagi allolinsu, sai su zagi Allahnku. To maluma sun tattauna akan wannan aya, wani lokaci ne yake kasancewa haka, musulmi bai iya zagin wani abu wanda ba Allah ba. musulmi bai iya kan hari da wani abu wanda ake bauta wanda ba Allah ba. Magana daga cikin magungunan maluma wadda ta yi ƙarhi shi ne lokacin da ba ku da ƙarhi. Ko da kun ga ana shirka ba abin da kun ga iya. Ba ku iya hana shirka. Ba ku iya ga shirka. Sai dai ku ta tahiya ko a hankali ga ki Allah ba ku ƙarhi. Saboda su yanzu wannan abin da ake bauta wanda ba Allah ba din da kun kai magana akan su abin da za su doka sai ce zagi su ne ake yi zagi allolin mu na ku tunda ku kun zagi allolin mu sai mun doka muku mataki saboda ba ku da karhi din da kun kai magana akan allolin su sai su ce kun zage su shi yasa kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi hijira ya koma Madina kaga bai da karhi garin Makka an yi ƙarhinsu, gumaka suna cike da ɗakin ƙaba, gumki ɗaiɗai, har gumki ɗari uku da sittin, har gumki ɗari uku da sittin. Kuma ga gidaje, kusan kowane gida akwai gumki, kowane karce akwai gumaka, amma babu yadda an ka iya. To kuma wannan lokaci ne har yau sun ka kai ƙara annabi zuwa ga ab- abin nan Abu Talib. Sun ka ce Muhammadu yana zagi alloli mu ka ja mai kunne. in ba haka na za mu ɗauka wa mataki. mina na azzagi gare su cewar da ake yi ba su amfanarwa ba su iya cutarwa ku masu bauta musu wahala ne kuke yi ba su amfani da ku da komi to wannan shine zagi wannan shine zagi a wurinsu har da haka Allah ce ku zan kiyayewa eh saboda in kun ci gaba da haka za su zagi Allah ku ba kai ilimi saboda adawa to amma kun ga da annabi ya kari an ga samu kari sai an daga an ga fatahin makka gumakan annabi da kai shi yake ture shi suke karirewa annabi cewa yake cewa ja al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa kaga ayi karhi wannan lokaci to shi yasa malama sun ce in ba ku da karhi musulmi surun ja kahirai surun jaye ku to dole ku rika taka tsantsan kar ku shawo ma Allah zaki ku rika taka tsantsan da abubuwan su na bauta dan wannan ku shawo ma Allah zaki mun fahimta dan su Allah ya siffanta yanda kuke son Allah haka suke so allolinsu haka suke su allolinsu. To, kaga yanzu suna ƙauna allolinsu, iri yana kuke ƙauna Allah, in kun ka zagi allolin sai su mi, sai zagi Allah. To, sai Allah hani masu imani da haka. Tare da cewa ba zagi ba ne, ba zagi ba ne suke yi, amma gare su zagi ne, amma da haka dai Allah ya ce, a riƙa taka tsantsan, saboda kansu zagi Ubangiji, kansu zagi Allah. Tunda kahiri bai da hankali, Allah ce wallazina kafaru bi rabbihim ya'dilun kahirai da gumaka suke daidaita Allah to ina hankali da gumaka suke daidaita Allah da shi yasa Allah ya ce a bar zagin allolin kar su zagi Allah wanda kaga ko yanzu rayuwar da muke rayuwa kuna gani masu yawo kasashen gwari wani bagwari game da alade to baka ya bata mai alade in ka baci alade ya baci rawanka ko ba haka ba yana da cewa alade kin banza ce goragon banza wa mira ko zai gora ma alade ai alade ma shira goma ko ba gaba in ka shi ki burkutu ya zage hura ce kai ma hura banza ko kokon banza in ka zage kare shi zage akuya kaga shi gare shi daidai na karan ya hima ya hima akuyar tan burkutu tan ta himai to hankarce ma gashi to balantana masu bauta wani Allah su gare su alloli nan ba gwai hidimar da ake musu ba ba gwai yanzu kasa abin nan me yake cewa India watannin ba ba gwai abin da faru ba irin yana sun kashe musulmi wasu bar su yake saniya dan bi za kashe musu Allah saniya kuma da saniya dan bi za kashe musu Allah to Allah yana hankali ina kalla wani malami daga cikin maluman Najeriya wannan mai sunna abin nan mai gidan telan nan ya kawo wani tarihi na ɗaya daga cikin 'yan fina-finan Indiya, wanda Shankar kina wanda muke cewa Shankar. Wata filim ce ya yi ha, wata filim ce ya yi, to wadda ya rawa da ita tana sayar tuhahi irin na Hindu, wanda su masu addinin Buda su ne tuhahin su na ibada. Kan wannan sun ka sa doka duk inda an gani a kashe shi. Di ba riga ce ha, kun ba wa aibata riga na an kai ba, dan me riga su za a rawa da ita. rigarsa ta alloli a gani ashe shi wanda yake kahiri game da abin da yake bauta malam baka bata mai shi baka bata mai shi yana iya zagi Allah yana iya zagi addini to wannan lokaci amma lokacin da bamu da ƙarhi ne amma idan mun kai ƙarhi an ka samu ƙarhi to sai a to a bayyana dan saboda ba za a bari ba wani abin bauta shi kwantar da Allah nan musulmai su nuna kishin su su tashi zame ai shine Allah ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-din kulluhu lillah ko yaƙe su har ya kasance ba wata shirka addini kawai domin ana tsarkake shi domin Allah to ashe ga wannan lokaci ba zagin su karya karya su ma sai ai mun fahimta ashe wannan aya tana nuna lokacin da ba ku yi ƙarfi ba ku musulmi kar ku jawo ma Allah zaki kar ku jawo ma Allah zaki yalla mun fahimta na'am to shine Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kar ku zagi abin da suke bauta wanda ba Allah ba wa yasubbullaha wannan shi ke sa su zagi Allah adwan wannan adwan saboda kiyayya iya su da Allah saboda ba su san Allah bi ghairi ilmin Allah ce ba kai ilimi ba Allah ka kare mu ko kuma ce adawan ka ce jahalan saboda akan jahilci dan jahilci ne ya zaka siffanta Allah da gumki kaga wannan jahilci ne sai su ɓaci Allah akan jahilci ba kai ilimi ba Allah ya ce kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum Allah ya ce haka mun ka kawata ga kowace al'umma haka mun kawata mata aikin ta ku fahimci irin wannan ayoyi kan bayani da ya gabata tafsirin muka ki wannan iri yanda Allah yake ka irin wannan misalai ya ce law sha'a rabbuka ma fa'alu ko kuma kazalika zayyana li ummatin kaza kaza irin wannan ayoyi ba za ka hujja da su ba ce haka Allah ya kawata min ashe ka Allah ne ya kaddara min shi kullum musulmi yana kan hujja ne da mi Allah ya hukumta min mi Allah ya wajabta min ba mi Allah ya kaddare ya kaddara min ba ita kaddara wata al'amari ne amrul gaibi kamar misali da muka yi da ya gabata yanzu baka cewa a gare ka kana aikata sabon Allah ka ce Allah ya kaddara maka ina hujjarka ina Allah ya ce kai amma akwai inda Allah ya ce kar kai ko ba haka ba to da mutum yana kan hujja Allah ya ce kar yi abin ga Allah ya ce yi abin ga amma ba Allah ya kaddara min kazan gaba in ka ce Allah ya kaddara ma ina ya kaddara maka yanzu in ka ce Allah ya kawata min zanar da mutum yake ce haka Allah ya kawata mai shan giyan da yake haka Allah ya kawata mai dan gashi Allah ya ce a kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka mun kawata mu kowace al'umma aikin ta in an kawata mata aikin ta Allah ya kama ta da aiki ai tana da hujja ta ce Allah ai ka kawa- kai ka kawata min kuma haka ba to wannan tana hashe mutum gaba Allah ba ta isa mutum dan saboda kullun lalakun ayyuka Allah ya karantar da mu mai kawata su wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an an sabil fahum la yahtadun shaytan shike kange mutane shike kawata musu lalakun ayyuka ya kange su akan hayyar kirki shine Allah ya ce ah, wa kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum Allah ya ce summa ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa ga ubangijinsu ne za a mayar da su fayunabbi'uhum bima kanu ya'malu kuma Allah ya labarta musu abin da sun kasance suna aikatawa na'am
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها mm.
قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون Mm.
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة Mm.
ونذرهم في طغيانهم يعمرون Allah ya ce wa aqsamu billahi su yi rantsuwa ga Allah su mushrikai jahada aymari mu kai makula ta rantsuwarsu da Allah ya ce kai makula ta rantsuwarsu shike nuna kenan ba rantsuwa kala guda suke yi ba. mushrikai suna da rantsuwa kala biyu akwai rantsuwa da suke yi su yi rantse da lata da uzza da manata kamar ta yadda suke yanka da sunan lata da sunan uzza da sunan Ma- manata to idan ka ga su yi rantsuwa ga Allah to suna son shawo hankalin mummune na su gano gaske ne suke yi. babbar rantsuwa ce rantsuwa kai makula sun kure a dak- a daka shine su yi rantsuwa ga Allah irin yadda zaka rantsuwa da Allah kai musulmi su su haka za su rantsuwa da Allah su ma shi yasa in kaji Allah ya ce wa jahadu abinna wa aqsamu billahi jahada aymanihim ba da gumakan su bane a su yi rantsuwa ne ga Allah kai makular rantsuwar su saboda mummune ku yarda da maganar su ku yarda da su shi yasa zamu ga wannan aya shi yasa maluma suke mayar da damiri da su su mayar da damiri ga mummunai wasu kuma suna mayar da damiri ga su wannan mushrikai kamar da zamu gani kaga idan mun mai da damiri ga mummunai kamar da zamu gani kenan wannan rantsuwar sun kai ta yi suna ta rantsuwa ga Allah suna ta rantsuwa ga Allah wannan har ya jawo mummunai suna ganin cewa za su suna iya su yi imani suna iya su yi imani saboda mi ga rantsuwar da suke ta yi shine Allah ya ce wa jahadu wa aqsamu billah suna rantsuwa ga Allah jahada aymanihim kai makolan rantsuwoyinsu ga abin suke cewa la'in ja'atuhum aya ha idan aya ta zo musu ma'ana mu'jizawar sun kanima ga annabi da sun ce ma annabi in kai manzo ne kaza muke so ya bayyana in ya bayyana za mu yi imani To shine Allah ya ce sun ka ce la in ja'atuhum aya ha idan aya ta zo musu la yu'minunna biha wallahi za su iman da ita. Ka ji rantsuwar da sun kai ta yi. Ka ji rantsuwar da sun kai ta yi. To nan ne gaba malluwa suke mai da damiri ko ga mushrikai ko ga mummune masu imani. Allah ya ce kul ce da su innamal ayatu indallah ilimin saukar da aya a wurin Allah ne. Ba a wurina bane ban da ikon saukar da aya ko da kun ka nema. To, mu koma ga mummunai, Allah ya ce wa ma yushirukum ku mummunai, wace masaniya gare ku, wa ya sanar da ku cewa, annaha ita aya idza ja'at har idan ta zo la yu'minu ba su yi imani. Mu fahimta, kin hayi zan da mummunai ake. In ma suwa ganin kai ba za su yi imani ba sun sha mana irin garan tsuwa ba za su yi imani ba wasu sun sakankace suna cewa za su yi imani wasu na cewa ba za su yi imani ba mun san halin sun sha mana irin wannan rantsuwa. to sai Allah ya tawa sanar da ku cewa wace masaniya gare ku na cewa idan aya ta zo ba za su imani wata masaniya gare ku kuna da masaniya ba ku da masaniya ke yasa wasu ki mayar da miri da mummune yaki da kuke cewa ba za su yi imani ba wani ne ya sanar da ku cewa in aya ta zo ba za su yi imani ba to wasu kuma suna mayar da miri ga su mushrikai da suke cika baki suna cewa wallahi har idan aya ta zo za su yi imani to sai Allah ke karantar da su wa ma yush'irukum wace masaniya gare ku ku mushrikai anna ita aya idza ja'at ha'idan tazo to kaga wannan lamun sai mu dauke kamar da maluman tafsiri sai sun ce za'ida ce kamar da Qur'ani al'ada Qur'ani yana irin kawo wannan kamar sula uqsim bi hadzal balad la uqsim bi yawmil qiyama da sarwore da yawa to sai da wannan lamun za'ida ce kuma in mun doka lamun za'ida ce har yo wannan ya'un sai an mai da ita ta'un dan gashi in mun ce da mushrikai ne Allah yake kuma da mira a mayar da shi da mushrikai shi ya dacewa saboda sayakin ayat da zamu gani gaba da shine Allah ce ku masu cika baki kuna cewa kuna rantsuwa har idan ayat ta zo za ku yi imani har idan mu'jizar kun ka nema ga annabi ya sabkar da kaza in kazan ga bayyana za mu yi imani Allah ya ce ma yushiruku wace masaniya gare ku menene abin da sanar da ku cewa annaha ita idza ja'at in tazu tu'minuna kina mamakon la yu'minu ya za tu'minu na za ku yi imani kuma ku yanzu ko eh duka maluma sun wasara haka to kuma an maida damiri ga mushrikai shi ya dacewa saboda Allah ya kore imani gare su dan Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum haka muke juyar da zuciyoyin su wa absaruhum daga nan su muke juyar da su dangane da gaskiya kama lam yu'minu bihi awwala marra ta yanda ba su yi imani da alqur'ani harkon harin ba ko yanzu ba za su imani da shi ba ko da sun ce a zo da mu'jiza ba za su imani ba Allah wannan aya tana daga cikin ayoyi masu ban tsoro tana daga cikin ayoyi masu ban tsoro wanda za ka san lalle irada ta ubangiji yanda ya so haka yake tabbatarwa dan gashi Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra haka muke juye zuciyoyinsu sai ya gaskanta ma hadisan annabi da yace zuciyoyin bayu suna tsakanin yatsun Ubangiji, guda bi, annabi yace yi kallibu haka ya shawo, haka Ubangiji yake juyar da su yadda yake so. Zuciyoyin bayu suna ga horton Ubangiji, annabi ta haka yake juyar da su, haka yake juyar da su. Shi yasa annabi yake nacewa, annabi da yake da garanti, yake nacewa yake cewa ya muqallibal qulub ko ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala dinik ko sabbit kalbi ala ta'atika annabi wa da kai ne yake yawata wannan addu'a yake cewa ya mai juya zuciyoyin bayu ka tabbatar da zuciyata akan da'a gare ka ka tabbatar da zuciyata akan bautarka akan jin tsoronka da Allah ya annabi na wannan addu'a ina da mu annabi da yake da garanti haka yake yi kuma yake yawaita faɗin rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hablana min ladunka rahama innaka antal wahhab Allah wannan addu'o'i ne masu muhimmanci addu'o'i ne masu muhimmanci yana da kyau musulmi ya rika yin tai musulmi su rike su yi tai ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ko sabbit qalbi ala ta'atika again kai tai ki tai mu tai Allah ya ce wa nazaruhum muna kyale su fi uguyanihim cikin ɗayan wasu a wa nazarum Allah ce muna kyale su fi tsugu ne cikin shishigin su ya amahun suna cikin ɗemuwa ba su komuwa saboda Allah ya juyo da zaciyoyi na'am
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى Mm.
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا Mm.
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله Mm.
ولكن أكثرهم يجهلون
To wannan aya hado tana karantar da mu abinda suke ikirarin cewa annabi ya saukar da aya idan Allah ya yi annabi ya saukar da aya da sun ka tambaya za su yi imani hado Allah yana ta kore imani a kansu duk ikirarin da suke yi mun sha gani baya cewa suke yi ma dami ba a saukar da mala'iki ba ko ba haka ba tare da annabi ina iyayensu dan me iyayensu ba su zo ba ba za su yi imani ba sai sun ga iyayensu sun kama musu shaida cewa annabi Muhammad manzo ne na Allah awa awa wal awwaluna haka suke ikirari haro suna fare in gaskiya ne mala'iki ya zo mala'iku su zo har idan mala'iku su zo za su imani dan a karantar da mu cewa imani ita ce babbar kyauta wadda Allah yake ma bayo duk wanda ya samu kai ne musulmi mai imani shi godiya ga Allah dan ga wasu al'umma Allah yana kore imani a kansu duk abin da suke cewa da zai bayyana za su yi imani Allah ya ce ko ya bayyana ba za su yi imani shine Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihimul malaika da suke cewa in kai manzo ne mala'iku su sabko su bada shaida ba haka suke cewa ba Allah ya ce walau annana da a ce mu so Allah nazzalna ilaihimul malaika da a ce mun sabkan musu mala'iku su zaka su bayyana musu cewa annabi Muhammad manzo ne na Allah wa kallamahumul mauta matattu su yi musu magana nan da Allah ya ce matattu ba wai ma'aifin mutum ba kawai mutum ya zo misali yanzu nan da kake kai Nijar tsantawa ko duja da kake sai a sa ka san maka matattu su jera tsagiya guda wanga bangare maza wanga bangare mata mala'iki shi rike a hannunka a ce ka san wanga sai ce wannan ban san shi ba ya ce ai ni na babanka a kai ne baba eh wannan ha sai babanka ce ni shi ko wanga babana na kakanka kenan kakanka ma ya ce to ni ko wanga babana na kakan kakanka kenan kakan kakanka ma ya ce ni ma kakana na haka haka har akai karshe har akai da annabi adam bangaren uwa haka wannan mahaifiyarka ce wannan uwarta ce wannan uwarta ce haka har akai karshe shine wa kallamahumul mauta duk matattu su yi musu magana ba sun ce matattu su ta- su ta su yi musu magana ba, ga su yi musu magana Allah ce in Allah ga dama ba za su yi imani ba kuma abin da suke cewa huta da aljanna in gaskiya ne a gwada mun aljanna a gwada mun kaza a gwada mun kaza Allah ya ce wa hasharna alaihim kullu shay'in mutattaro musu komi da komi gashi nan kubulan bayyana ga su gashi Allah ya ce ma kanu li yu'minu Allah ba su yi imani ba za su yi imani yasa Allah mu yi godiya ga Allah duk wanda ya yi imani da annabi Muhammad manzo ne na Allah ya yi imani da alkur'an littafi ne na Allah Allah shi godiya ga Allah kadiba wannan mutane dai irin misalin da Allah ke ta kamuna duk abin da sun ka nema ga shi a bayyana musu ba su imani ba su imani wani wuri Allah ce sai an gwada musu komi sai su ce ka inna ma su kira abu sauruna wallahi kaure ido ne an kai mana wallahi kaure ido ne abin kamar da gaske ha yace ballahanu qaumun mashhurun wallahi sihiri ne an kai mana sihiri ne kai Muhammadu ya kware masu sihiri masu imani shi imani rahama ce ta Allah rahama ce ta Allah duk wanda Allah ba imani shi godiya ga Allah Allahi Allah mun gode ma Allah ka ƙara mana Allah ka ƙara mana shi ne Allah ya ce ma kano li yu'minu illa ayyasha Allah kaga ba za su yi imani sai in Allah ya so da haka Allah ya ce walakin na aktsarahum la yajhadu yajhaduna da yawan su Allah ya ce jahalu sun jahilta al'amarin ubangiji sun jahilta al'amarin ubangiji duk abin da an ce mutuwa suka yi ƙarya ne to ko yanzu malam ka bari akwai mutane duk da ko ta mutum gaskiya duk da ko ta mai gaskiya shi ma ya doka kai dadin bakin ku na an ce daman dadin baki gare ku juyar da gwada mai da koda ka ta yawo da mutum duk abin da ya ce ba shi ba ne ka gwada mai kaza gashi kaza gashi kaza gashi kaza gashi Allah wani sai ya inkari ya ce ka ni dai an zo da ni ni wurin da hannu zo ni komo dai kan gano da amina shi ni hannu zo ni komo kan gano kaga ya kare ta gida la sawaka na'am
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
Allah ya ce wa kazalika haka ne inda anka ba ku labari yanda wannan mushrikai suke tikiya da annabi suke taima annabi ta'annuti daban-daban Allah ya ce wa kazalika haka ne ja'alna muke sayya wa li kulli nabiyyin ga kowane annabi aduwan muke sayya mai makiya ɗan adawa Allah ya ce shayatin al-insi shaytanun mutane wal jinni da aljanni kowane annabi yana ga ana ma annabi ta'annuti ana mai tambaya ta izgili, ana ƙaryata shi, ana mai barazanar kisa, ana siffanta shi da boka, ko mawaƙi, ko ɗan sihiri, ko mahaukaci, ko mai ƙirƙirar ƙarya ga Allah, yin ga suna mu annabi, Allah caka ne, kowane annabi, kowane manzo ke ne muke saya mai shaiɗannu na aljanu da mutane. To maluma sun ce wannan domin su yi hankuri su samu ƙarin lada ga Allah. saboda shi hankuri a cikin tahiyyar Ubangiji ba abin da ta gare shi lada. Hankuri, malam, hankuri cikin tahiyyar addini, hankuri cikin bauta ga Allah ba abin da ta gare shi lada. Shi yasa Allah ke ce ma annabi wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbisu illa sa'atan a gani kullu Allah ke yake ta ba annabi hankuri eh hankuri eh hankuri saboda hankuri yana da matsayi kwarai Allah ka ba mu hankuri na bauta gare ka Allah ya ce wannan shaidannu na aljannu da mutane da ake sayawa da kowane manzo, Allah ya ce yuhi ba'abuhum ila ba'adin, sashen su suke wahayi wa sashi, mana suke wasu wasi ga sashi. A imam muƙatal ya ce abinda Allah yake nuhi, kowane mutum, kowane mutum da ake sayya mai shaidani tare da shi. To yanzu shaidanin da ke tare da mutum, idan wannan shaidani ya batar da shi, ya halakar da shi ba shi ba addinin Allah sai sabon Allah yanzu ba ya kare da shi ba yana ta yana ta idan ya hadu da aboki nai ga aboki nai shi ma akwai shaytanin aljani tare da shi to sai shaytanin aljanin ga da yake tare da wannan dan adam sai ya ce kaga wani gashi na batar da shi ga hayoyin da nabi ga hayoyin da nabi kai ma ka bi wannan hayoyi domin ka batar da shi shine yuhi ba'dum ila ba'din shi yasa sai ga mutum gashi mai yar dama da mutunan kirki da ya fara mu'amala lalakun mutane na bahaushe abokin mai sai da abokin mina na ba masu kawa dai kusa ko abokin mai zai da kawa ya horon kai zama da madaukin kawa kagani sai ga mutunan ga an sashe yana da kirki da dama dama kake aje ba an shayi shi ga gyaje an batar da shi to wannan duka abin nan wahayin da shedanu suke yi wa junan su ne ba ku ganin su da yasa shi wannan shedan ya kare da shi to yanzu abokin nashi mai yadda dama dama shi ma zuwan ga yana so ya faɗa mai ga yanda ya kare da shi kaga sai su kama ma juna yuhi ba'dhum ila ba'd kuma yanda suke su batar da mutane Allah ta zuhrufal qawli kayatattun magana sai an kawata ta gurura mai rudarwa la ƙarshe wannan maluma sun ce duka abubuwan da ake kawatawa na kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da filimkin ne masu jaye hankulan mutane su bar karatun addini su mayar da hankula zuwa ga abubuwan da ake shiryawa wani wani sayari in ga an shirya shi ka ce dai kamar da gaske sai ga baka iya barin lokaci ya biyo ba kalle shi kuma kawatawa ce wallahi ta shaidan duk awatawa ce ta shaɗannu shine zukhrufal qawli gururan sai an tsara abu an kawata shi an bata lokuta wajen tsara shi gururan kawai da shiru da mutane sai sun bata lokuta sun bada lokutansu kuma duk irin wannan abubuwa da ake bada lokuta malam a bada lokuta a kawata shi a gyara shi amma yanzu muka ɗauko ɓangaren addini ɓangaren addini yadda za a kawata abubuwa na addini a zamanantar da shi domin mutane su samu sauƙin fahimta tai su iya shi ya zo musu cikin sauƙi a ƙawata shi domin a raba su da waɗancan abubuwa to zai aka komo in abin da za a sai kuɗi ɗaya ne to nan kuma masu abaye ga sun shayi baya sai a bar malumma daman da'awa ku ce ku ta yi shi ko kowane zamani malumma sun ce za kun tafi zamanin fasir ma'ahu duk zamanin da kake to ka ta cikin zamanin nan yanda wasu lalaku suke saye dukiyoyinsu suke ƙawata abubuwa na a mayar da hankali zuwa gare su a ɓata lokuta to kuma duniya za ku kawata ta ku ta addini a kawata abubuwa domin zan sauƙi ga mutane sauƙin saurare da bibiya to ai yanda za a yi haka su suna aiki suna yaƙi wa shaidan kuku kuna yaƙi wa addinin Allah haka ne ake yi yanzu gashi abubuwan ga duk da ake yi ba zamu ne kawo shi ba ba ga ci gaban da ake ba wallahi mun yi zamanin da cikin masallacin nan ga cikin masallacin nan mu da malam Muhammad gashi tsohon dan rado da muke arwa na malam Khadir baban shi irin wannan mai dan zare na doka wanda ya kare shi bak Allah daga mu sai mutum bi uku rin wallahi Allah lokacin na sha katon gwabro ne dama dama ni yana da armi Allah daga mu sai mutum bi uku rin ga irin da kai mu kusan shekara goma sha ko sha biyar cikin masallacin ga. Kesa shi wannan wuri kaga amana ta. Fiye da kusan shekara goma sha sha biyar, wallahi. To amma zuka riba abubuwan da akwai. Yanzu ga shi wa'azin ga ana yi ne direct ana ganin shi. Yanda ake kuke zamanar ko a gani haka shi ma ana bibiye da shi ana gani. Da Allah ba zamani ne ka haka ba. Inda an ce ka ku ci gaba dai ku ta yi babu wani abin da za a yi. Haka kun babu ci gaba. Amma gashi da zamani ya kawo wasu abubuwa kuma gashi ana ta yi. to haka ne duk lalakun mutane suna saye kuɗi ɗayansu cikin tallar ɓanna Allah kuma ku saye kuɗi ɗayanku cikin tallar addini da kun ga abin da ya dace yanzu ga kun ga ga an turo wani guntun wa'azi ba mamaki yana bayani akan wankan janaba ko ba haka ba haka an turo guntun bidiyo ne kawai yana bayani wankan janaba kawai to kai dan boko ne ka kware ma boko kana ka san yare kala kaza ka rubuta shi da yare kaza ka rubuta shi da angale ka rubuta shi da faransai ka rubuta shi duk wani yaran da ka san ka iya wani bayarbe in bidiyo ya tsama shi kalla saboda ya karanta kaga an kawata shi ko ba kawatawa bane awatawa ne duk abin da za ku yi ku kawata shi da rubutu ko a kawata shi da wani sautin da wani zai ja hankali ya saurare shi ya fa'idantu ku yi haka saboda su shedannu su ma suna ta kawata banna suna ta kawata banna suna ta kawata banna yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli gururan haka suke ta yi za mu gani saboda mene suke ta wannan kawata wannan abubuwa za mu gani gaban inji Allah. To, ashe dole addinin Allah sai mun ba shi gudunmuwa, ta kowace hayya wadda za ka ci ma addini gaba ya ci gaba, kai haka, kai da dukiyarka da iliminka da tunaninka, kai iya ƙoƙari. Tunda su shelanu ba za su bari ba, ba su bari ko suna bari, ba su bari wallahi. To shi ne Allah ya ce, Yuhi ba'aduhum ila ba'adin, sashi suke waswasi wa sashi, suke wahayi wa sashi, ko kuma ka ce suke waswasi wa sashi, suke tura zantuka wa sashi. Allah ce zukhrufal qawl ayatatan magana a kawata ta gururan domin ta rudar da mutane su mayar da hankali gare ta Allah ya ce walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangiji ga daga dama ya ga dama da ba su aikatawa bazaru maka bar su wa ma yaftarun da abin da suke kirkirawa kaga kirkira suke sai kullun kirkire kirkire suke sai yana za su su karkato zuciyoyin mutane su karkato hakulan mutane saboda dan adam yana so ya ga bakon sabon abu yana so ya ga an kawata wani abu ko ba haka ba sai ga zuciya ta karkata akai to shi yasa Allah ce duka wannan kawatawar suke yi suke wahayi wa junan su suke kawata zance ko magunguna ko waƙe-waƙe Allah ya ce wal yasgha wal tasgha ilayhi domin ta karkata zuwa gare shi zuwa ga me zuwa ga wannan abu da an ka kawata in zance ne in waka ce in wani fina-finai ne ai suna kawata shi ne saboda me walitasgha ilayhi afida afidatul ladina afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah saboda zuciyoyi wanda ba su imani ba da yanayin karshe su karkata zuwa gare shi kuma suna ta karkata ka riba duk abubuwan da aka kawatawa sai ga zuciyoyin mutane suna karkata a kai duk wani zancen da ake kawatawa zuciyoyin suna karkata a kai to haka kuma ku ta kawata abubuwan addini domin zuciyoyin mutanen kirki su kame ta karkata zuwa gare shi dan galal ku Allah ya ce suna kawatawa ne walitasga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah saboda zuciyoyin wanda ba su yi imani ba da yanayin karshe su karkata zuwa ga wannan abin waliyardauhu domin su yarje mu wannan abu suna jin daɗin kallo suna jin daɗin saurare to da Allah ya tambaye mu duk mutumin da ke kirkira abubuwa ana ba shi gudunmuwa ana ba shi haɗin kai ana bibiya ana saurare ana tsaye da Allah shi kwana da shi ko kuma ci gaba da shi kakin ku ba da amsa Allah ya ce wali ya domin su masu kirkira su ci gaba da kirkirawa gagari ko saboda da masu kallon nan zuciya tana karkata a kai ana bibiya ana kalla ana kallatawa ana kallo to masu masu yin nan suna bibiya suna samun kuɗi suna samun kuɗi kaga ba za su yi zama ba su daga nan yanzu kirkire kirkire za su tai za su ci gaba da kirkirowa shi yasa Allah ce wal yaqtarifu domin su ci gaba da kirkirawa su masu kirkirawa saboda sun ga suna da masu masu bibiya masu goyon bayansu, masu ra'ayinsu, Allah ce domin su kirkirawa, ma hun muƙutari ful abin suke kirkirawa. Ke da kuke ganin ba a bari, kwanan bayan na ji wata bayawar Allah, Allah shi mata albarka, tana kiran masu masu tsara fina-finan ga, tana kiran su ta ce dan Allah, tana haɗa ku da Allah ta ce, wannan wata na Ramadan dan Allah ku ji tsoron Allah, ku bar mutane su gana da Ubangiji, ku yi hankuri, ku yi hankuri, ku bar mutane su gana da Ubangiji. kakin ta wannan bayani ko ne mai tsara fina-finai sai da ta bibiyi kwantiki ne irin kuɗi da yake samu cikin shahin shi da kuma mutane dubayen da abba ya gare shi ta ce amma da ta bibiyi shek jafar mutanen da ke bibiya ta yi masu bibiya wa'azi kaɗan ne bisa nasu kaɗan ne kwarai ta ce dan Allah ku yi tsoron Allah watan gare na Ramadan dan Allah ku bar mutane ku bar mutane su gana da ubangijinsu ku bar mutane zuciyoyinsu komo ku bar mutane hankulansu komo saboda wannan fina-finai wallahi ta hankali gare su wuya mutum bai fara kallo ba da ka fara kallo ka shiga uku wallahi Allah ce sa kuyi tsoro Allah ai kamar kwallo ne da mutum ya fara bibiya shikenan shikenan da kaga ka bi lamba ustaz kana biya sai kana kira nai a tana liƙe to ba maki ana kwallo dubara duk dubara da shi shi kalla da iya kalla to haka ma masu kallon fina-finan ga wallahi da wuya mutum da mutum ya fara kallo to an kare to ya ga aji na ɗaya ko ya ga na biyu haka da ya ƙarshe, saboda ana bibiya, to ƙarshenta saboda suna samun kuɗi malar da wuya su karɓi wannan ƙorafin natu, ko cikin wata Ramadan da wasu bari, a gani, saboda me sun ga suna samun goyon baya, sun ga suna samun kuɗi, shaidan sai ya nuna musu ai da kun bari tsawon watan ga guda kuma duk mabiyanku za a juye da su wani wuri, ka ku yi hasara. Sai ga suna yi suna yadda dubara suna ɗan shegowa, dan dai su riƙe mutanensu. lasawaka to shine Allah ya ce wal yaqtarifu ma hum muqtarifun domin su kirkira masu kirkirawa na'am abin sun kasance suna kirkirawa na'am ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة Hmm.
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون Hmm.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا Hmm.
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق
Hmm.
فلا تكونن من الممترين Allah ya ce afa ghayra Allah abtaghi hukman wannan annabi na magana akan mushrikai Yahud da Kirista wanda mushrikan maka sun zo sun ce mai inda kai manzo ne na Allah kamar da kake kirawa kake abin da kirari ka zo mu tai daga cikin malumman Yahud da Kirista su kasance masu hukunci tsakaninmu. Shin, wai sun ganka cikin littahinsu, su dai hukunta mana kai, in sun ce abika abika. Aga, in sun ce mubarka mubarka. Allah ya ce ka ce da su, afa ghairar lahi, yanzu wani Allah abtaghi ni annabi zan nema ya kasance hukuman mai hukunci gare ni. haka man afwan me yayi mai hukunci wanda zai zartar da hukunci garan wani Allah tare da cewa wa huwa allazi Allah shine wanda anzala ilaykumul kitaba ya sabkan muku littahi mufassalan rarrabe dalla dalla bayanin komai yana ciki bayanin komai yana ciki Allah da ya sabka da littahi bayani dalla dalla sai in bar hukunci ne in nemi hukuncin wasu Allah ya ce wallazi da atina humul kitaba su wanda anka ba littahi yahudu da kiristan da kuke cewa ku tai wurin su malumma daga cikin su mutanen kirki su ne Allah yake magana da su Allah ya ce wallazi da atina humul kitaba su wanda mun ka ba littahi ya'lamuna sun san da cewa annahu shi wannan alqur'ani munazzalun min rabbika bil haqqi wallahi abin sabkarwa ne daga ubangiji ka da gaskiya ubangiji kana sabkan maka shi su sun sani amma mabiyansu ba su yarda dan saboda mabiyan dama su ne ke ce ma ya abin nan mushrikan maka ku iyale shi ba manzo bane suke kirk- suke karyatawa amma su mabiyansu na gaskiya masu imani sun san da Qur'ani safakke ne daga Allah ga su Abdullah bin Sallam Aisha sa duk idan su za su sai wata shubuha wata ƙarya sai ya nuna musu ƙarya kuke yi ku dage hannunku in ma za su koyi wani abu su ne maluma sun sani sun sa annabi Muhammad manzo ne na Allah siffofi ne suna na cikin littafin su ya gani Allah ya ce dan haka fala takunanna minal mutarin kar kasance cikin masu shakka da kwankwanto maluma sun ce al khitabu lin nabi amma wal muradu li ummatihi mu ake nuhi da mu ake annabi ake ma magana amma mu na ake nuhin cewa kan mu zama masu shakka kan mu zama masu kwankwanto saboda annabi baya shakka dangane da abin da aka sauka mishi amma mu muna iya mu yi shakka to Allah ce kar mu zan cikin masu shakka duk abin da an ce daga Allah ne ka tabbatar daga Allah ne duk hukunci na Allah san da shine adalin hukunci duk magana ta Allah san da ita ce magana cikakka shi yasa ma gaba Allah ya ce muna watan mat وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا Mm.
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Allah ya ce watan mat kalimatu rabbika ya kai bawan ubangiji ka sani kalmar ubangijinka tammat ta cika ta cika da mi sidikan ta cika da gaskiya shine ake nufi mana watan mat kalimatu rabbika sidikan bawa ka sani kalmar ubangijinka ta cika da gaskiya babu ƙarya ciki wa adalan kuma hukuncin ubangijinka sani ya cika da adalci duk magana ubangiji magana ce cikakka babu ƙarya a kanta don hukumcin Ubangiji ka sani hukumci ne cikakke bai da raga ne, wanda wai yanzu ana samu daga cikin ma wanda masu kiran kasu musulmi ake samu masu cewa su suna kare haƙƙin ɗan adam ka zanga da an ka ce ya kamata a ka gyaran huska bai kamata ba yaro ɗan shekara bakwai a yi mai kaza bai kamata ba mace a ce a yi mata kaza kuma duk abin da Allah ya ce a yi da mata ko maza ko ɗaya yara ƙanana komai an bayyana muna. Yancin gyaran Ubangiji zakwai, mazan kuna musulmi. Annabi da ya ce yaro tun yana ɗan shekara bakwai ai mai umarni da yin sallah. Iya kai goma bai sallah a ladabtar da shi. A ladabtar da shi yanzu da ɗanka in ka ce za ka ladabtar da shi a ce don me? Ga masu kada haƙƙin ɗan Adam za ku haɗu da Allah. Za ku haɗu da Allah. in mace ta yi ba daidai an ce Allah dauda ta ce dan me su masu kare haƙƙin mata ne za ku zo ku yi bayani ga Allah shi yasa tarbiyyar ɗaya mu duka ta ta ta- ta lalace da boko da kuke gani da iya za ta wurin boko da gudu da tsoro da komi amma yanzu an ɗebe mu tsoron mushannin su shi yasa yaro ma ya shi kashe mushe ne ba komi bane saboda bai tsoron shi ai duk yaron da yake jin tsoron malami ne ko yake jin tsoron mushen shi akwai alamar yaron zai samu karatu zai samu tarbiyya dan da malam ya ce mai bari ya bari da mushi ya ce bari ya bari to zan dai mai tsoron mushi an dai mai tsoron malami me za a cewa kenan duk abin da ubangiji ya tabbatar a yi da yaro ko a yi da yariya ko a yi da mace ko a yi da uban ɗa in dai shari'a ta ce babu babu gyara ciki babu gyara cikin al'amuran sai dai a karfafe shi ba a hana shi ba dan kalmar ubangiji ta cika da gaskiya hukuncin ubangijinka ya cika da adalci in ka ce faske bai kamata ai kaza ba haka ba ai adalci ba to wa bai adalci ba ka cikin gashin baki wa bai adalci ka faɗa mana faske bai kamata ba zaka zo ka ce ma Allah faske Allah duk mai son shi kawo gyara cikin al'amaro cikin dokar Ubangiji zai haɗu da Ubangiji, wallahi. Wallahi abin da ya kamata musulmi ma ku zub da hawayenku ne, wa musulmi ne ke son ci gyara Allah. Annabi ya kuwa tausayi yara, ba mun gani ba, wasu ƙauyen larabu sun zo ja annabi, sun ga annabi ya jawo yara yana ta sumbulta sai yana ta shawo su da shi, sun kame baki, yanzu annabi har yara kuke sumbulta, guda cikin su yace ni yaro goma gara wallahi ba taba sun burta shi ba annabi ce to mini iya ma magani in Allah ya zara rahama ya ya zara tausayi cikin zuciyarka annabi yace duk wanda bai tausayi yara Allah bai tausayin su annabi ne mai tausayi yara wanda ya kowa tausayi yara yace aladatar da su dauka ci a bari dauka ci a bari la sawaka shi sa tarbiyyar duk ta fita lalace shine Allah ya ce watan mat kalimatu rabbika kalmar Ubangijinka ta cika shirkan da gaskiya wa adalin da adalci, ma'ana biyu ce, ma'ana kalmar Ubangijinka ta cika da gaskiya, hukumcin Ubangijinka adalai ya cika da adalci. Allah ce, lamu baddela li kalimati, babu musayya, in Ubangiji ya magana ba a canza ta, in Ubangiji ya hukumci ba a canza shi, duk masu ƙarƙarin canza hukumcin Ubangiji za su haɗu da Ubangiji, duk masu kawo kwaskwarima cikin hukumcin Ubangiji za su haɗu da Ubangiji. ba a ma Ubangiji wayo, ba a mai roha-roha, shi Ubangiji ya san komi, ya san kowa, ko da Adam kai ma dubara yana gane ka balle Ubangiji. Dina za su a kawo kuskure ma cikin shari'a Ubangiji Allah ya sani, da sa mu gane. Allah ya ce, wa huwa sami'u shi mai ji ne, al'alim kuma masani. Na'am.
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن رب ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Don haka, فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين
wannan ayoyi ku yi hankuri sai da dare, da dare insha Allah saboda lokaci ya ja, kakin a fara tafsirin lokaci ya ja, To, domin kowa su samu zuwa gida da kingire gyara bu- a kayan buɗin baki. Kuma mun yi alkawali da 'yan gidan radiyo ba minti biyar za a rika sawa, saboda a zanjin tun daga harko har ƙarshe, ina za mu rika tsaisuwa a sauran minti biyar insha Allah. Abin da makaranta daidai Allah ba mu lada, kuskure Allah ya gafarta mana ɗabe cikin zuciyoyin bayansa ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi don mu saboda cikin halin kakane kai Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu don musulmin sun ka riga yin Allah ka sa sun huta mu da mun kai sarau Allah ya kyauta mu kuma mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة waƙana azaban nar ya Allah yanda ka nuna mana harko wannan azumi Allah ka nuna mana ƙarshen shi duk alkharan da ake samu Allah ka sadar da mu ya Allah shari da bala'i wanda kake kawar da bayonka Allah ka kare mu da su ya Allah ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان رب العرب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدة دركي ننجوك لي إن شاء الله